نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة قوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة نالي هكرا دبو دا دلي هدو دا أربعين دا هدو wanda ya zo daidai da 28 ga watan uku a Gregorian kalanda 2023 don ci gaba da darasinmu da kuma karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin meyeci wanda yake nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sile a kuma nan cikin fadar jihar gombe idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul hadid mun kwana a nambar aya ta uku yau kuma za mu tashi akan nambar aya ta hudu insha Allah alaramma mai Allah ya ce
من همزه ونفخه ونفخه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم na'am والله بما تعملون بصير
Mhm.
له ملك السماوات والأرض Mm.
وإلى الله ترجع الأمور Mm.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور
Allah subhanahu wa ta'ala bayan da ya gama magana akan yadda za a tsarkake shi da yadda za a yi tasbihi gare shi da yadda bawa ya kamata ya ɗauki girman Allah da buwayar Allah da izzarsa da kuma cewa shi ne farko da ba wanda ya zama na farko in ba shi ba kuma cewa shi ne ƙarshe babu wani a ƙarshe in ba shi ba sannan shi ne sama ba wani a samansa shi ne kuma ƙasa ba wani a ƙasansa sannan Allah maɗaukakin sarki masani ne dangane da komai to sai kuma Allah ya karkata akalar magana zuwa ga yadda ya halicci wannan sammai kamar yadda muka ji a baya domin ƙara gane girman Allah da ƙara gane buwayarsa da cewa shi ne gwani na gwanaye wanda ba wanda ya kai shi iyawa ba wanda ya kai shi ƙwarewa balma iyawa da ƙwarewa tana samuwa ne daga gurinsa subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce, Huwa allazi khalaqa samawati wal arda. Allah shi ne ya halicci sammai da ƙasai ga baki ɗaya, fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida. Mun yi bayani dogo a karatunmu na biyu ko na uku, ko kuma ma duk karatuttukanmu dai da muka fara tun daga farkon wannan wata zuwa rana ita yau. ثم استوى على العرش sannan Allah maɗaukakin sarki bayan da ya halicci sammai da kassai ɗin nan gaba ɗaya a cikin kwanaki shida sai kuma ya daidaita a saman al'arshi sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita a saman al'arshi Allah ya ce ya alamu ma ya fil ardi Allah ya san abin da ke shiga a cikin ƙasa duk abin da ke shiga cikin ƙasa na abin da ya shafi ɗigon ruwa da abin da ya shafi abin da ke shiga cikin ƙasa duka Allah maɗaukakin sarki ya san shi wa ma ya minha haka Allah ya san abin da ke fitowa daga cikin ƙasa ai mina shajari wan nabatati na daga bishiyoyi da kuma tsirrai da dukkanin abin da ke fita a cikin ƙasa wa ma yunazzilu minas sama kuma yanzilu minas sama Allah ya san abin da ke sauka daga sararin samaniya wa ma ya aruju fiha kuma ya san abin da ke hawa sama abin da ke saukowa daga sama ya san shi kuma abin da ke sauka ma ya san shi wa huwa ma'akum Allah maɗaukakin sarki yana tare da ku ya ku bayin Allah aina ma kuntum duk inda kuka tsinci kanku Allah maɗaukakin sarki yana tare da ku wannan ita ce ma'iyya amma kenan ma'iyya ta gaba ɗaya ba wanda baya tare da Allah ba wanda Allah baya tare da shi ko ina ka shiga ko cikin kuratandu ka shiga ko ramin gafiya ka shiga ko ina ka shiga Allah maɗaukakin sarki yana tare da kai kuma duk abin da ya so ya same ka na alheri ko na sharri wallahi wallahi baka isa ka tsere wa Allah subhanahu wa ta'ala ba tare dai kuke ko ina ne ko kuna tafa ko a zaune ba ta kunyar ko suwa ne da tana da makan gari ne ai da lamarudu bai mace ba ma'ana ko ina ka shiga mutuwa ko ikon Allah ko kaddarar Allah tana iya samun ka ko kai wane ne kuma kowane lungu ka shiga wa huwa ma'akum aina ma kuntu wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki mai gani ne dangane da abin da duk kuke aikatawa imma khairan wa imma sharran abin da kuke aikatawa nan na alheri ne ko kuma na sharri Allah maɗaukakin sarki yana ganin ku kuma yana ganin abin da kuke aikatawa sai sake cewa lahu mulku samawati wal ardi wannan malamin suka ce ta akidul bayani kenan ba'adal bayani karfafa bayani bayan bayani ai da yace shine ya halicci sammai da kassai ai magana ta wadatar wanda ya halicci abu ba shi ke mallakarsa ba jama'a to amma tare da haka kuma bayan da ya gama bayanin shi ya halicce su sai kuma ya zo ya ce su ɗin mallakar shi ne dan zai iya yiwuwa ka yi tunani da ke ɗan adam yana da raunin kwakwalwa zai ka iya yiwuwa ka yi tunanin da Allah ya gama halittar kuma sai ya kyautar da su ga wasu sai Allah ya ce to bayan na halitta kuma mallaka ta ne ba na wasu bane ko yawa ba wanda yake da iko da su ba wanda yake da iko na gudanarwa ko nazartarwa a cikin sammai da kasai sai ni in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa ilallahi kuma ga Allah ne gaba ɗaya turja'ul umuru duk komai al'amura za su koma ne zuwa ga Allah a ƙarshen lamari kowa zai tattara ya nasa ya nasa zai koma gurin Allah kuma ya je shi ya karɓi abin da ya aikata in ma khairan wa in ma sharran Allah ka tsawwake mu daga sharri ka haɗa mu da alheri a lahira Allah ya ce yulijul laila fin nahari Allah shi yake shigar da dare a cikin ainihin wato yini wa yulijun nahara fil laili kuma shi yake shigar da yini a cikin dare wa huwa alimun Allah madaukakin sarki masani ne bi zati suduri dangane da abubuwan da kiraza suke ainihin wato boyewa suke taskacewa suke killacewa suke ainihin wato a kin fitowa da su fili to shi Allah madaukakin sarki yana sane da komai to wannan shine so wannan shine tarjamar ma'anonin wannan aya da kuma kalmominta ɗaya bayan ɗaya to da Allah subhanahu wata'ala yace huwa allazi khalaqa samawati wal arda Allah madaukakin sarki shi ya halicci sammai da kassai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida to yayi haka ne dan ka gane girmansa dan ka gane shi din ya isa shi yasa yace inna fi khalqis samawati wal ardi في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب na'am الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض mm.
ويتفكرون
Allah maɗaukakin sarki ya ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle cikin halittar sammai da ƙasai waqtilafil laili wan nahari da kuma sassaɓawar dare da yini la ayati wallahi akwai ayoyi amma li ulil albabi ga masu hankali inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab akwai ayoyi ga masu hankali da masu tunani da masu nazari ko za ka sake a wuya an gane ko la'ayatin akwai ayoyi ga wanda suke masu hankali masu tunani masu sanin ya kamata alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan kamar ka tambayi Allah su waye ne masu hankalin nan sai Allah ya ce su ne waɗanda suke ambatar Allah a tsaye da kuma suna kwanci qiyaman wa qu'udan ko suna zaune ko suna tsaye suna ambatan Allah wannan su ne masu hankalin da suke gane Allah wato ina so ku gane wani abu wato yadda bawa ya ɗamfaru da Ubangiji da yadda ke yawan ambatonsa to gwargwadon yadda zuciyarsa take ƙara yarda da Allah idan baka yawan zikiri baka yawan ambaton Allah zuciyarka nesa take da girman Allah nesa take da ganin buwayar Allah nesa take da ganin tsarin Ubangiji subhanahu wata'ala amma yayin da ya zama kullum zuciyarka da bakinka da harshenka yana yawan ambaton Allah komai kaga ce ka gani ka ce subhanallah la hawla wala quwwata illa billah da safe kai zikiri da rana kai da yamma kai in za ka yi tafiya kai zikiri in ka shigo gida kai zikiri in za ka higa masallaci kai zikiri duk abin da za ka yi a rayuwarka cin abinci shan ruwa zama tashi ya zama kana ambaton Allah to a lokacin da zuciyarka take kara ganin girman Allah shi ne ke cewa inna fi khalqi samawati wal ard lallai cikin halittar sammai da kasai sai ce la ayatin akwai ayoyi li ulil albabi amma ga masu hankali su waye ulul albab sai Allah ya ce alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan su ne waɗanda suke ambaton Allah a zaune da kuma a tsaye wa ala junubihim haka akan gefen su idan sun kwanta wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard suke nazari da tunani akan yanayin halittar samai da ƙasai rabbana har ma ka ji sun buɗu baki sun ce ya ubangijinmu ma khalaqata hadha batila wallahi baka halicci waɗannan samai da ƙasai a banza ba don wasa ba subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah faƙina azaban nari Allah ka tsayar da mu azabar wutar jahannam an gane magana da kyau ko mai ganin halittar samai da kasai a matsayin wata babbar halitta shi ne wanda ya san girman Allah amma in baka san girman Allah ba baka ganin wannan kuma ka duba jiya mun yi magana ko shekaran jiya akan halittar dan adam da yadda Allah ya dan adam da yadda ya kera shi amma nassin aya ya tabbatar da cewa halittar sama da ƙasa ta fi halittar dan adam girma hatta a gurin Allah Allah ya ce la khalqus samawati wal ard wallahi halittar samai da kasai akbaru min khalqin nas ta fi girma a gurin Allah sama da halittar dan adam walakin aktharan nas la ya'lamuna sai dai da yawan mutane ba sa sanin haka ba sa fahimtar haka ba sa gane haka me dalili saboda ba su ɗauki Allah da girma ba ba su girmama Allah ba ba su kangaba sha'anin Allah ba ba su ɗauki Allah a matsayin wanda ya isa ba ya kai ya komo ba amma wanda ya ɗauki Allah a wannan matsayin wallahi ko sama ya kalla sai ta ƙara masa imani Allah kana kallon sama za ta ƙara ma imani kai wallahi barin faɗa muku wanda ya san girman Allah filan nan kawai in ya kalla sai ya ƙara imani dan a iya tunaninsa ya san dabarar ɗan adam bai isa ya tsaye da ita ba wanda ya isa ya tsaye da ita ba tare da ta faɗo ba shine Allah rufin nan in ya kalla fi'ofin nan sai ya ƙara masa girman Allah duk abin da ya kalla sai ya ƙara gaya masa cewa lalle Allah babba ne mai girma ne mai buwaya ne mai izza ne mai isa ne buwayi ne gagara misali ya fi ƙarfin a saba mishi to amma idan mutum baya ganin girmansa baya ganin tsarinsa baya ganin buwayarsa komai ma ya gani baya ƙara masa imani wallahi kuma wannan rashin ƙarin imanin shi yake sakawa kana sabawa Allah saboda baka ganin girman Allah Allah ya sauwake to shine yake cewa huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin shi ya halicce su a cikin kwanaki shida mun yi bayani akan waɗannan kwanaki shida thumma stawa alal arshi sannan ya daidaita a saman al'arshi to a wani guri alaramma Allah ya sake cewa inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش امم يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار امم يطلبه حديدا امم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره امم ألا له الخلق والأمر امم تبارك الله رب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna fi khalqi samawati wal ardi, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al arsh. Lalle ubangijinku inna rabbakum Allahu, lalle ubangijinku shine Allah, alladhi khalaqa samawati wal arda wanda ya halicci sammai da kasai a cikin kwanaki shida. Hadisi ya tabbata. annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce waɗannan kwanaki hida su ne lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a banda asabar a ciki an gane maganar da kyau ko banda asabar a ciki waɗannan kwanakin su ne allah ya yi halittar sammai da kasai a cikinsu suka ce maza allah ya ce domin ita asabar dalilin ma da ya sa aka saka mata asabar ana nufin alƙat'u su shine ma'anan asabtu alqat'u an yanke daga nan kenan Allah ya gama halitta daga nan ya yanke shi yasa aka saka wa asabar asabar da larabci ma'anar ta shine alqat'u yankewa ina fata an fahimci magana sannan suka sake cewa har ilau me yasa Allah yana da damar yayi halittun samman nan a lokaci ɗaya tun da hatta kiyama ya ce in ya ga dama a cikin kiftawar ido an gama da ita amma me yasa ya yi ta a cikin kwanaki shida har ma an samu sabanin malamai wasu suka ce kwanaki shidan nan kamar kwanakin lahira ne da Allah yake cewa wa inda wa inna yawman
إن يوما عند ربك wa inna yawman كألف سنة مما تعدون inda rabbika Allah ya ce lalle rana a gurin ubangijinka ka alfi sanatin kamar shekara nawa dubu mimma ta'udduna daga cikin kwanakinku na duniya da kuke kirgawa wasu suka ce don haka irin wannan kwanakin ne ma'ana a cikin kwanaki dubu shida irin namu to amma magana mafi inganci kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ce shine waɗannan kwanaki shida kwanaki ne guda shida irin namu na nan duniya ba waɗancan kwanaki na shekara dubu ba ko kuma kwana dubu ba shekara dubu ba ba su bane kwanaki ne irin namu wanda wannan ka sani mai awa 24 ina fata an fahimta sai suka ce to abin da yasa Allah ya yi halittar a cikin kwanaki shida na farko don ya nuna wa duniya cewa idan za ka yi al'amari ka ba a hankali har sai ka yi shi ya ƙawatu ƙawatuwar da kowa sai ya yi mamakinsa kar kai gaggawa a cikin komai ke suka ce li'annal murada al-ihkamu ash-shay'a wal itqan lan firaga ko lal firaga minhu abinda ake bukata ihkamu shay a kyafar da abu a gyara shi a tsara shi a shirya shi wal itqan a daidaita shi a kyautata shi lal faraga minhu ba wai kawai ayyu shikenan an gama ba Allah ya yi haka ne don ya nuna wa mutane cewa duk abin da za su yi su dinga bi a hankali shi ma kansa da yake da ikon zartar da abu a lokaci guda yakan ba a hankali wajen zartar da shi amma ba wai don Allah ba zai iya mai ba ba zai iya ainihin wato yin saman nan a ainihin wato lokaci ka- kaɗan ko da ƙasan nan a lokaci kaɗan cikin kiftawar ido ba domin ya faɗa mana ya ce inna masala isa ala ramma إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم Mm.
خلقه من تراب
Allah ya ce inna masala Isa sani dai lalle misalin annabi Isa inda Allah a gurin Allah ka masali Adam kamar misalin annabi Adam ne khalaqahu hudun nan ya'udu ila Isa au ya'udu ila Adam ina fata an fahimta ya halitta annabi Adam ne min turabin daga turbaya thumma qala lahu sannan sai ya ce wa annabi Adam kun kasance fa yakunu sai ya kasance kuma sannan a wani guri yace inna ma amruhu idza arada shay'an
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Allah ya ce inna ma سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Allah ya ce inna ma amruhu lalle sani lamarin Allah idza arada shay'an in ya nufaci zartar da wani abu fa inna ma yaqulu lahu abin da yake cewa abin kawai shine kun kasance ya kai abu kaza fa yakunu sai ya kasance fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in da haka tsarki ya tabbata ga Allah wanda abin komai da ka sani a hannunsa yake mulkinsa ne mulkan wa khalqan wa tadbiran da mulkinsa da halittarsa da jujjuya shi gaba ɗaya mallakar Allah ne babu wanda yake mallakar komai a gurin a cikin wannan al'amarin an gane magana da kyau ko saboda haka me yasa to Allah yana da ikon zartar da sammai da kasan nan a cikin kwanaki abin nan a cikin kiftawa da bismillah amma yayi su a cikin kwanaki shida shine malamai suka ce Allah ya yi haka ne don ya nuna mana at-ta'anni minallahi wal ajalatu minash shaitani bi a hankali duk wanda kaga yana abu a hankali to alama ce da yake nuna yana tare da Allah kuma ya ɗauki girman Allah ya gane girman Allah kuma ya yarda cewa rayuwa ba a gaggawa yasa duk wanda kaga yana gaggawar sai yayi kuɗi bai san waye Allah ba na fata kuna fahimtar magana wanda da yake gaggawar sai ya gina gida bai san waye Allah ba shi Allah ba a mar gaggawa shi kansa in ya ga dama baya yin abu da gaggawa yakan yi abu tare da cewa yana da ikon yinsa kan lokaci kaɗan amma sai ba a hankali don ya nuna ma kai ma ba a hankali in shi ka zai ba a hankali to kai kuma asuwa wai kare da gudun layya jama'a kuna fahimtar magana da kyau kai kuma asuwa in har Allah zai ba a hankali wajen yayi abu don ya nuna mana darasi to kuma ni da kai mu kuma suwaye da ba za mu ba a hankali ba to wannan shine dalilin da yasa Allah ya halitta sammai da kasai a cikin kwanaki shida kamar yadda malamai na tafsiri da wasu malamai suka yi ainihin wato yi bayani musamman irin malaman akida da dai sauransu an gane wannan magana da kyau ko da haka sai yake cewa sun mastawa alal arshi sa'an nan yadda ya daita a saman al arshi to malamai suka ce dama mun faɗa s- kwana uku da suka wuce idan istawa ta yi ta'addi da ila to yana nufin halittar sammai da kasai wato Allah da ya gama ainihin wato a komai da komai sai kuma dimfari sammai da kasai sai ya halicce su shine zaka ji an ce sun mastawa ila sama'i amma idan istawa ya ta'addi da ala to yana nufin istiwa uku alaihinna
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى Mhm.
الرحمن على العرش استوى
sannan له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى na'am وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى na'am الله لا إله إلا هو Mm.
له الأسماء الحسنى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tanzilan shi wannan alƙur'ani sauƙaƙƙe ne mimman khalaƙar sama mimman khalaƙar arda was samawati ula daga wanda ya halicci ƙasai da kuma waɗannan sama da suke sama tanzilan mimman khalaƙar arda was samawati ula waye wannan kamar ka tambaya sai sai Allah ya ce ar-rahmanu shine Allah mai kyauta mai rahama alal arshi stawa ya daidaita a saman al'arshi lahu nasa ne ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai wa ma tahta thara da ab- wa ma baina kuma da abin da ke tsakaninsu wa ma ta hata tsara da kuma abin da ke karkashin ƙasa sai Allah ya sake cewa wa in ta jahar bil qawli idan ma ka bayyana magana fa innahu ka sani dai shi Allah ya alamu sirra wa akhfa kuma ya san ya san abin da ke bayyana ya san kuma abin da yake menene ma'ana da bayyanawarka da ɓoyewarka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a gurin Allah gara ma ka bayyana kuma alheri dan ko ka ɓoye ba zai ɓuya wa Allah ba wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sai ce me Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna Allah shine wanda ba a bautawa kowa in ba shi ba me dalili saboda yana da kyawawan sunayen da duk duniya babu mai wannan suna jama'a kuna fahimtar maganar da kyau zalikum Allahu rabbukum wannan shine ubangijin wannan shine Allahnmu wannan shine wanda ake cewa ka bi kaza kar ka yi kaza saboda ya hana ko saboda ya ce ai yi kaza saboda ya ce kar ka yi kaza saboda ya hana idan baka kutsawa Qur'ani kana fahimtar waye Allah na rantse da Allah har ka mutu ba za ka san ɗanɗano da zakin girman Allah ba amma idan kana bincike kana tambayar Qur'ani kana tambayar hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waye Allah suna maka bayani wallahi tallahi malam zaka ji duk duniya ba wanda ya isa in ba shi ba ba wanda ya isa in ba shi ba wannan dalilin zaka ga wanda suka cika da tauhidi wanda suka cika da aqida ingantatta wanda suka san girman Allah da ka ba su da ka hana su duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da kai musu da karkai musu duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da ka saurare su da karka saurare su duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya me dalili saboda sun san kai ba kowa bane wallahi an gane magana da kyau ko kai ba kowa bane inda bala'i ko hankalin su ke tashi shine Allah ya fushi da su to sun san shi ga in ya tunkari dan adam ya sa shi a gaba to wallahi bai isa ya tsira ba amma kai wallahi ba su dauke ka a bakin komai ba saboda sun cika da sanin waye Allah dan haka Allah ya daidaita a saman al'arshi hadisi ya tabbata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa dangane da kursiyin Allah yake cewa mal kursiyu illa ka halqatin ita kursiyi fa gad abinan kujerar mulki ta Allah bata kasance ba illa ka halqatin sai dai kamar wani zobe min hadidin na ƙarfi ulqiya fi ardin falatin aka jefa shi a wani fili jama'a yanzu dan Allah ko tsakiyar masallacin nan a ce kowa ya fita sai wani ya takarkara ya jefo zobe tsakiyar masallacin nan ai kafin ka hango shi cewa ga inda yake aiki ya same ka aiko to manzon Allah ya ce al'arshin ubangiji girmansa kursiyin Allah ɗin kuma a ɗauke ta a jefa ta akan al'arshi to kamar ka samu filin jeji fetal ba kowa ba bishiya ba komai sai ka wurga zobe a tsakiya a cewa na je ka nemo mana shi aiki ya samu mutum ko bai same shi ba to shikenan yanzu kuma kwatanta girman jejin ka kuma kwatanta girman wannan zoban zoban kankantarsa ta kai kankanta ko bata kai ba ta kai shi kuma wannan jejin girmansa ya kai girma ko bai kai ba ya kai to sai wannan ya nuna maka girman al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala to sake dawowa kuma akan ita kursiyin ita kursiyin da aka ce daidai kamar zoben bakin karfe ne aka jefa ta a dokar jeji to ita kuma Allah ya ce wasi a kursiyu samawati wal ard la ilaha illallah ita kanta kursiyin da idan an ɗora ta akan al'arshi ba ta kasance ba illa kamar zoben bakin karfe da aka jefa a dokar jeji to ita kanta kursiyin da take da kwatankwacin wannan girman in an jefa ta a al'arshi to ita kuma Allah ya ce ta yalwaci sammai da kasai gaba ɗaya girmanta ban gane ko kun fahimta in dai ba ibnu da kekil idi ne kai ba ya kamata ka fahimci wannan bayani ina fata an fahimta magana an fahimta magana wato yadda girman gadon yake ya kamata ka gane sannan ita kanta kursin fa ba karama bace tunda an ce ta yalwaci sammai da kasai a cikin duk halittun Allah akwai abin da ya kai sama girma da faɗi babu to ita kanta kursiyin ta fi saman da ƙasan gaba ɗaya wasu a kursiyi samawati wal ard to kuma in an jefa ta kan al'arshi ba ta wuce kamar ka ɗauki zobe ka ɗora shi a tsakiyar jeji ba yanzu ina ga abin ya ƙara fitowa ko kaga kenan da al'arshin da kursiyin wato ba ƙaramin girma suke da shi ba to shi kenan mu bar wannan sai mu dawo kuma wanda shi kuma ya halicci kursiyin ya halicci kuma al'arshi din wa kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ma malamai da suka ce alal arshi stawa nan da aka ce ya daidaita a saman al'arshi ba ana nufin ya zauna akan al'arshin kamar yadda adaran ma ya dora wannan littafin tafsirin nasa akai ba domin idan aka ce haka to kenan girman gadon Allah ya fi Allah girma kenan dan duk abin da zaka hau kansa to ai ya fi ka girma kenan ko haka ne ko ba haka ba sai suka ce to ba a fasara da cewa ya daidaita akan al'arshi sai dai a ce a saman al'arshi domin ka ce akan al'arshi kenan al'arshin ya ɗauki girman Allah da buwayarsa da izzarsa bayan kuma al'arshin halittar waye halittar Allah don haka ma'anar da za ta fi ɗauka shine ya daidaita a saman al'arshin ba wai akan al'arshin ba to kuma wannan kowa ya sani abu na iya daidaituwa a saman wani abu ya zama wannan abin ya fi abin da ya daidaita a saman nasa girma haka ne ko ba haka ba yanzu misali wannan rufin ya daidaita a saman wannan bencin ko ba haka bane ya daidaita a saman wannan bencin to amma tun da a saman sai ya daidaita ba a kansa ba yanzu rufin ya fi wannan kujerar girma ko bai fita ba to wannan kadai na kawo ma ne dan ka gane amma abin ya fi haka ya ninka haka ya sake ninka haka ya sake ninka haka sau dubun dubata amin sun amin mana ana fahimtar wannan magana da kyau ko so saboda haka wannan shine Allah ba wai yana kan al'arshin bane a yana saman sa ne wannan shine malaman aqida da tauhidi abinda suka tabbatar kenan to duk wannan me yake so a nuna ma ka gane mahalicinka ba abun wasa bane ba abun a saba masa bane ba abin ya ce ayi aqili bane ba abin ya hana a ce sai an aikata bane an fafa in ka san girman shi amma in baka san girman sa ba to zaka je ka aikata duk abin da ka ga dama Allah ka tsare mu baki daya to shine yake cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh fi sittati ayyamin mun gama da watar aya cewa wal ardu fi sittati ayyamin sun mastawa alal arsh sai Allah ya ce ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha Allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa da kuma abin da yake fitowa daga cikin ƙasa an gane magana da kyau ko yasa a wani guri yace tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tulijin laila fin nahari wa tulijin nahara fil lail Allah yana higar da dare cikin yini yana higar da yini cikin ainihin wato dare so don haka yana, yana sane da abin da ke higa cikin ƙasa yana kuma sane da abin da yake fitowa daga ciki sannan wa ma yanzu luminas sama abin da yake saukowa daga sama na ruwa Allah maɗaukakin sarki ya san shi wato wannan ruwan da kake gani wallahi ko ɗigo ɗaya ya sauka Allah yana sane da kayansa kuma wasu malamai suka ce ma duk wani ruwa da kaga yana sauka to da mala'ika yake saukowa duk wannan zirin ruwa da kake ga far yana sauka kowanne ɗigo ɗaya akwai mala'ikon da ke rako shi ƙasa kuma akwai inda ya ce masa ya je ya jira a gurin don haka mala'ikan shi zai nuna masa ga inda Allah ya ce ka sauka a nan ga kuma amfanin da za ka yi a wannan gurin don haka ko ɗigon ruwa ɗaya wallahi tallahi Allah ya san shi ba abin da Allah bai sani ba kwarin nan da kake gani yimin yimin yimin yimin yimin ka taba tambaya ina ne asibitin su yake in wani daga ciki bai da lafiya a je a treatment ka taba tambayar kanka wannan ka taba tambayar me abincin karyawar su me abincin ranar su me abincin daren su ka taba tambaya ya suke biki in wani saurayi a cikin su ya ga wata budurwa yana so ya aura eh alarama eh ya je nema ya je a tura gwagwa ta kan tudu da inna ta gangare a je a daidaita da iyayenta a daura musu aure ka taba tambayar wannan wallahi duk suna da irin wannan rayuwa su ma suna da rayuwar su wacce Allah ya tsara musu yo ai ga kwatankwaci yanzu nan mu mutane ne a duniya to ka san kuma akwai aljanu ai ko to ka taba tambaye su ma ya rayuwar su take duk abin da kake yi a matsayin ka na dan adam taruwa ai wa'azi taruwa ai abin nan akwai yan iska akwai masu bobi brown ko ba haka bane duk akwai su a cikin aljanu jama'a akwai mutanen kirki akwai mutanen banza akwai malamai a cikinsu akwai jahilai akwai ma'aikatan gwamnati akwai abin nan civil servant kenan ko akwai sojoji akwai 'yan sanda ba abin da ba su da shi kalar rayuwarsu su ma Allah ya tsara musu to duk wata halitta da ka gani ma da akwai kalar rayuwar da Allah ya tsara mata shi yake kula da abinsa dan haka duk wani dugo da ka gani ya sauka a doron ƙasa Allah ya san da shi ya aiko shi kuma ya gaya masa inda zai sauka ya turo mala'ika ya rako shi kuma ya gaya masa aikin da zai yi idan ya duro ƙasa kai ne kawai kake ganin ruwa yana gudu baka san ya aka yi aka abin nan ba kuma wallahi bari ka gane da yau Allah zai rike ruwa na shekara ɗaya ya ce ba za a sha ruwa ba na sama mu bar a bar muku na ƙasa ma a ce na saman ba zai sauka ba na shekara ɗaya duk duniya Allah ya tsaye da ruwa na rantse da Allah bala'in da mutane za su shiga Allah ne kaɗai san adadin su wannan abincin da kake gani an yi fakijin kake zuwa kake saya ƙasa kasa ne kaza ne suka samu ruwan sama suka yi noma suka yi abin nan suka yi fakijin shinkafa suka saka ka zo yanzu ka samu ka saya kake ci duk abin da ka gani a duniyan nan Allah ne ya samar da sanadinsa aka sarrafa shi aka kawo shago ka je ka sa kuɗi ka saya idan Allah ya tsayar da wannan sabubban da ake samar da abin wallahi tallahi duniya rikicewa za ta yi gaba daya kiyama ta tashi ke su don haka ka gane wannan buwayi gagara misalin shine ake cewa idan ya hana ka ka hannu in ya sa ka kai an gane magana da kyau ko to wannan shine don haka ya ce ya alamu ma ya liju fil ardi ya san abin da ke shiga a cikin ƙasa wa ma ya khruju minha ya san abin da yake fita wa ma yanzulu minas sama'i ya san abin da ke sauka daga cikin sama wa ma ya khruju minha kuma ya san abin da ke fita daga sama wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma Allah yana tare da ku a duk inda kuke Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani guri ce ta arujul mala'ikatu war ruh نعم
إنهم يرونه بعيدا نعم ونراه قريبا Allah maɗaukakin sarki yace ta'arujul mala'ikatu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu war ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna hawa sama gurin Allah war ruhu hadda ma ar ruhu shine mala'ika jibril fi yawmin a cikin wata yini kana miqdaruhu 50 alfasana wanda kwatankwacin wannan yinin ya kai shekara dubu hamsin fasbir Allah ya ce ka yi haƙuri ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sabran jamila haƙuri wanda yake mai kyau innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin kiyama tana nesa wa narahu qariba mu kuma muna ganin ta a kusa domin yau din nan in Allah ya ga dama sai a rugunsu ma gaba daya na fata an fahimta a wani guri yace yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون
na'am ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم na'am الذي أحسن كل شيء خلقه Mm.
وبدأ خلق الإنسان من طين جزاكم الله خيرا على رحمة الله يتي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الله هيك ججو يا لمرا غبا دايا من السماء دغا سما إذا- إلى الأرض زوا كسا ثم في منيني ثم أي أرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ka ji bambancin waccar ayar da wannan waccan fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana wannan kuma fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udduna a cikin yinin da kwatankwacin shekara dubu ne daga abin da kuke ainihin wato girgawa sai ce mi zalika alimul gaibi wa shahadatul azizir rahim Allah ya ce zalika kaga wannan aikin aiki ne na alimul gaibi masanin gaibi wa shahadati kuma masanin abin da ke bayyane na fata an fahimta al azizi wanda yake mabuwayi ar-rahim wanda kuma yake mai rahama allazi ahsana kulla shay'in khalqahu Allah shine wanda ya kyautata halittar komai wa bada'a khalqal insani min tin amma ya kage halittar dan adam daga turbaya jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku wannan duka Allah yana so ya nuna mana shi iya- iyayye ne gwani ne kwararre ne akan duk abin da zai gudanar a cikin al'amuran mulkinsa Allah maɗaukacin sarki ka ƙara mana jin tsoron Allah to wannan shine don haka ubangiji subhanahu wata'ala shine dai ya san abin da ke cikin sammai da abin da yake higa cikin ƙasa da abin da yake fitowa da abin da yake sauka a cikin sama kuma shine yake tare da mu baki daya kafin mu je maganar ma'iyya alaramma Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa له مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو Mm, ويعلم ما في البر والبحر na'am وما تسقط من ورقة إلا يعلمها na'am ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inda hu mafatihul ghal- gaibi wa inda hu mafatihul gaibi a gurinsa mabuɗan gaibi suke ki ɗin gaibu duk sun tattara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka ba wanda ya isa ya san gaibu sai Allah daga kuma wani ya san shi to ya tashi daga me daga gaibu shi gaibu shine abin da ba wanda ya san shi sai Allah don haka ko manzan Allah daga ya san wani abu to wannan abin ya tashi daga gaibu jama'a kun fahimci magana da kyau shi yasa a ka'ida malamai suka ce manzan Allah bai san gaibu ba wannan shine magana mafi inganci cikin maganganun malamai amma annabi yana da wasu irin mu'ujizoji wanda zai baka mamaki idan yana magana akan wasu abubuwa annabi zai iya faɗin abu kafin ya faru ina fata an fahimta Allah ne ya sanar da shi to daga lokacin kuma ya tashi daga gaibu shi ma kansa annabi abin ba gaibu ne a gurinsa ba ina fata ku dinga fahimtar wannan zai iya ya ce kaza zai faru kuma ya faru din zai iya cewa ga wane nan ya taho kuma musulunta zai kuma in ya zo ya musulunta haka ta faru da Abu Talha ko da Ummu Sulaimi yace ga Abu Talha nan na zuwa muku har fuskarsa na walwali da hasken imani yana zuwa ku sai yace ya zo ya musulunta ne kaga annabi ya aka yi san wannan Allah ne ya gaya mar shi ne kawai ga Abu Talha nan zai zo gurin kai musulunta shi kenan don haka daga lokacin da shi ya san haka to abin ya tashi daga menene daga gaibu shi gaibu ba wanda ya san shi tun daga annabawa har manzanni sai
لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله na'am وما يشعرون أيان يبعثون Allah ce ka gaya musu ba wanda ya isa ya san gaibin sama da ƙasai sai wa sai Allah ba wanda ya sani wa ma yash'uruna ayyana yub'athuna kuma mutane ba san yaushe za a tashe su ranar tashin kiyama su don haka ba wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wataala shi ya san- kadai ya san gaibu shi ya kadai ta da sanin gaibu ba wanda ya santa sai Allah subhanahu wataala da haka a wani guri yace alimul ghaibi fala yuzhiru عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا na'am إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا liya'lama يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم mm.
وأحصى كل شيء عددا جزاكم الله خيرا الله يتي عالم الغيب الله هنا مثلا غيبي فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله baya bayyana gaibinsa ga wani sai wanda ya dade shi cikin manzanni da haka daga ya bayyana masa hima ta tahi daga gaibu ina fata an fahimta illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada domin idan ya ba su gaibin su manzanni mala'iku su kawo wa annabawa to yana saka badala da kandagarki ta gaba da gaibin da ta baya da gaibin wato za ka iya cewa lokacin da Allah ya turo mala'ika Jibrilu da aya ya kawo ai kamar wani zai iya tare Jibrilu ya kwace abin da Allah ya turo shi ko sai Allah ya ce a'a ba haka ba ta taba yiwuwa fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada me dalili sai yace li ya alama an qad ablagu li risalati rabbihim dan Allah ya tabbatar cewa sun isar da saƙon Ubangiji zuwa ga annabawa da manzanni wa ahata bima ladaihim kuma ya kewaye abin da ke tattare da su wa ahsa kulla shay'in adada Allah ya kididdige komai ya kirga shi na rantse muku da Allah hatta yawan kwayar ƙasa Allah ya san da ita ya san biliyan ko tiri kai ba ma yake maganan biliyan ai wannan kirgin ya wuce ma tunani ya ma wuce kirgin duniya ma gaba ɗaya alarama ai wannan duk karamin kirge ne
ورقة إلا يعلمها mm.
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ana ran ma da ya ce mu karasa fassarar wancan ayar duk wannan abubuwan za su fito an gane magana da kyau ko da yake cewa wa inda huma fatihul ghaibi a gurin buɗan gaibi suke la ya alamu ha illa huwa ba wanda ya san su sai shi subhanahu wata'ala ina fata an fahimta wa ya alamu ma fil barri Allah ya san abin da ke kan tudu ma'ana inda ba ruwa ba duk abin da ke kan tudu inda ba ruwa a gurin wallahi komai Allah ya san shi da tsiron gurin da kwarin gurin da yawan kasar gurin da abin da yake gurin kaf Allah ya san komai wal bahari haka duk abin da ke cikin kogi Allah ya san shi kun san a duniya ruwa ya fi dandamali yawa an gane magana da kyau ko ruwa ya fi dandamali yawa ma'ana ya fi doron ƙasa yawa da haka in Allah ya ga dama in ya ballo kogin daɗin ko wannan wala duk ma mai mutane zai yi wallahi tallahi dan ruwan ya fi mu yawa kuma mu dinnan yanzu jeji inda ba mutane ya fi inda mutane suke yawa jeji inda ba jama'a inda ba gari inda ba gida inda ba gini ya fi inda yake da gini da jama'a yawa to ko kuma suwaye wallahi dan adam bai san Allah bane in Allah ya ga dama duk sai ya biya sa a yatsansa mai abin nan hannunsa na rahama sai ya mutsike kowa kawai sai ya tsiri wasu a can inda ma ma inda kuka zaunan ba America sai a je a yi wata America a wata gurin daban inda ƙasa ne kawai ba kowa a gurin China sai Allah ya mutsike wannan ta ta yanzu sai ya tafi can wata wani guri wata ƙasa inda ba kowa sai ya wata China a gurin Najeriya an gane maganar da kyau ku yawwa fiha ahlun nari wa fiha ahlul jannati wanda akwai yan wuta akwai yan aljanna a cikin ta Allah ya gara ma duk da matsiyatan da na yan kirkin duk sai ya shafa kowa wallahi sai ya tafi can wani guri ya je wata Najeriya daban a bar wannan gurin kawai fili na rantsi da Allah in Allah ya ga dama sai ya haka saboda filin da ya saura a duniya ya fi inda jama'a suke yawa haka kuma inda ruwa yake ya fi inda jama'ar suke da inda jejin kuma yake yawa la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah Allah ka ƙara mana fahimtar waye Allah ka ƙara mana sanin Allah ka ba mu ikon bauta mishi ya Allah to wannan shine da haka yace wa inda huma fatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr sai yace wa ma tasqutu min waraqati ba wata ganyen bishiya da za ta tsinke ta faɗo la ilaha illallah illa ya alamu hafa ce Allah yana sanar da ita ma'ana duk wata bihiya dirimi da ce diya da kaza ba idan rani yayi rani sukan bushe kaga suna kadewa suna fadowa ba wallahi duk wacce ta fado akwai jaddin da Allah ya saka mata na fadowa ranan kaza ga watan kaza da misalin karfe kaza da minti kaza da sakon kaza na rantsi da Allah a lokacin da za ta kokare ta fado ba wai kana ganin su farar suna zuba ka ɗauka cewa kawai haka kawai suke zuba ba a bisa tsarin Allah da yadda ya yadda su zubo suke zubowa wallahi in sakan ɗaya rage mata bai cika ba wallahi ba ta faɗo ba sai wannan sakan ɗayan ya rage ya ƙare sannan ta faɗo ƙasa kar ka ɗauka cewa haka kawai kake ganin bishiya tana kaɗawa tana zubar da ganye Mm-mm. Allah ne ya tsara mata ta yi haka kuma ya ce kowanne ganye ga yadda zai zubo ga lokacin da zai zubo ga lokacin da zai sauka ƙasa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ba wani ainihin wato bishiya ganyen bishiya da zai faɗo face Allah maɗaukakin sarki ya san shi an gane maganar da kyau ko wala habbatin fi zulmatil ardi babu wani ƙwaya a cikin duhun ƙasa ƙwayar da aka shuka ne ko ƙwayar da take cikin ƙasa ne an gane maganar da kyau ko wala ratbin ko babu wani ɗanye wala yabisin ba wani busasshen abu illa fi kitabin mubin face duk suna cikin lauhul mahfuz a rubuce wannan bishiyar ta kofar nan na rantse da Allah a yanzu haka tana lauhul mahfuz bishiyar kofar gidanku tana cikin lauhul mahfuz ce diyar kofar gidanku dirimin da kuke zama ku huta yana rubuta a cikin lauhul mahfuz Allah ne ya tsara yadda zai zo ya da su a gurin da yadda zai rayuwarsa har a sare ko kuma har ya mutu to idan Allah bai bar waɗannan ba ya san me suke ciki kana jin kai da aka ɗora wa ka bauta wa Allah Allah zai manta da kai idan Allah ya tsara yadda za su rayu da yadda za su kaɗe su zubo kar kana jin kai ne za a barka kara zube ba tare da an tsara ma ga abin da za ka yi ba to ka sani wannan duniyar da ka zo ba ka zo zama ba ne ka zo tafiya ne akan tsarin Allah a bisa abin da Allah yake so idan ka yi wannan ka tsira gobe kiyama in ka watsar ka ci gaba da tambele da yawo akan mashin da gudu da tambele a cikin gari da chatting da kaza da kaza da kaza shikenan za ka gama wannan abin da ba shi Allah ya turo ka ba za kuma ka tafi lahira kuma za ka amsa tambayoyin me ka zo kai a duniya Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka samu gama da duniya lafiya jama'a jan nan bai kare ba dan haka mun dawo kansa za mu tashi gobe insha Allah ta'ala an nuna mun lokaci yayi kafin mu okay okay to madalla to saboda haka za mu za mu dakata anan insha Allah kafin mu rufe akwai Musa Muhammad ya turo da naira ɗari da hamsin Allah ya saka mishi da alkhairi akwai Abdullahi Suleiman ya turo da naira ɗari biyar Allah ya biya shi da aljannar Firdausi akwai Sakina Yawo Umar ta turo da naira dubu biyu Allah ya biya ta da aljanna akwai Muji a Muji ta ba amma Muji kawai kuka saka eh Burahama a Muji Burahama haka dai kuka rubuta shi ya turo da naira ainihin wato dubu biyar Allah ya saka masa da alkhairi akwai halilu abdul mu'min ya turo naira dubu daya allah ya saka miki da alkhairi akwai wayu wayu din nan ban san me ma'anarsa ba ya turo da naira dubu biyu allah ya saka wayu da alheri akwai abbas haruna ko yawa ya turo da naira ɗari biyar allah ya biya shi da jannatul firdausi akwai bintu umar abdullahi ta turo da naira dubu daya akwai muhammad sadiq aliyu ya turo da naira ɗari biyar akwai magaji mujitafa shine mujitaban na ɗazu da ka faɗa ya turo naira ɗari hudu Allah ya saka mishi da alkhairi akwai Husaini Abubakar ya turo naira ɗari biyar Allah ya biya shi akwai Hamza Jibrin ya turo naira dubu ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da ainihin wato alkhairi total ɗin kuɗin da aka samu a yau shine naira dubu goma sha hudu da naira ɗari biyar da hamsin ranar da muka fara abin da aka samu naira dubu shida rana ta biyu ta biyu ta hudu abin da aka samu ta biyu abin da aka samu naira dubu goma sha tara da ɗari hudu rana ta uku naira dubu tara da ɗari takwas da naira ɗari biyar sai kuma rana ta shida jiya kenan ko yau ne yau kenan naira dubu sha hudu da ɗari biyar da hamsin to da ku sake total ɗin kuma gaba ɗaya to amma ba damuwa zuwa gobe za a ji nawa ne insha Allah to muna addu'a okay to
afwan ka mallan isa ba kamar isa ba bai wani ba Allah da ya gidan rediyo maf rediyo gidan rediyo ne wanda shi ana sauraron sa ne ta hanyar intanet duniyar kuma ake sauraron sa shi ne wanda da kunoyin shi ne alhaji abubakar da kwanjo na alhaji alkali dan ba shi da kunoyin su ne wani sanya wannan karatu wanda kuma suke buƙatar a sanya gidan rediyo da kuma shi alhaji abubakar a cikin addu'a kuma ana iya samun wannan gidan talabishin ainihin a gidan gidan rediyo a inda yake yana da ainihin wato a garin mina asalin burancin sa a garin mina amma a gurin sa a jihar gobe da kuma ainihin wato a na jihar gobe garuruwa guda uku da suke da shi insha Allah ta'ala sannan akwai
masha Allah a farko dai muna a farko kuɗin da aka samu daga farawa zuwa naira dubu arba'in da tara da naira ɗari takwas da Allah a ci gaba da taimaka muna so kafin nan zuwa ashirin ga watan Ramadan mu haɗa abin da ya sauwaka a goman ƙarshen nan a yi wa marayu ayyuka da ɗinke-ɗinke da kayan abinci da shauransu to na ga ba a tura abubuwan da yawa ko ba kwa san aljannan ne to tunda ana so tun daga akawun nan ba mun faɗa da Allah a tura mai dubu ɗari biyu mai dubu ɗari biyar amma mu dinga jin naira hamsin naira ɗari hudu yawwa a dinga tura manyan kuɗaɗe da Allah sai mu ji kafin a ce an kai ashirin ga ramadan mun samu kamar miliyan uku ko miliyan hudu ko wani a makamancin haka eh su da haka ita turawa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya tura ku a cikin rahamarsa gaba ɗaya tare da mu baki ɗaya a kuɗin da aka samu naira dubu arba'in da tara naira ɗari takwas ma'ana dubu hamsin ba naira ɗari biyu Allah ya saka da alheri a wannan bawan Allah wanda ya ɗauki nauyin sa wannan karatu amma rediyo muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Alhaji Abubakar mai gwanzo yawanci dai jama'a sun san shi yana nan dila ne na sai da gwanzo a nan cikin kasuwa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna sannan wannan wanda take neman addu'a dangane da rashin lafiya muna addu'a subhanahu wata'ala ya ba ta lafiya manaja na a wannan mega na nan bakin hanya wannan bawan Allah muna addu'a Allah ya biya shi da jannatul firdausi domin ba wai cikin ramadan ba hatta a lokuta na ta'alim da sallar juma'a da muke wannan bawan allah yakan ciko yalo 25 liters ya aiko mana nan mu ainihin wato ci gaba da turawa a generator mu kuma yana karewa in ya ji labari ko aka je aka gaya masa zai sake cikowa ya aiko mana muna addu'a allah ya saka mishi da alkhairi wallahi yana kwasan lada ba dan kaɗan ba aka tara generator aka yi sallah yana da lada aka tara generator aka yi tafsiri yana da lada aka yi ta'alim yana da lada aka yi sallah salawatul khams yana da lada akwai sallar juma'a ko hudu ba yana da lada saboda haka wannan ba karamin aiki bane kai ma ka dubi wani abin da zaka iya yi ko a nan ko a wani guri ka yi kokari ka dinga yin wasu ayyuka na alkhairi saboda zaka ga ranar su a gobe kiyama muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alheri za mu yi addu'a gaba daya saboda neman tabarruki da albarkar wannan wata da kuma karatun da muke Allah biya wa kowa bukatunsa na alheri Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم